نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في الأذان نعم باب في الأذان في الأذان والإقامة
والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة wannan babe yana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da kiran sallah ahkamul azan ma ya ta'allaku bil azan awwalan min ta'arifihi ثانيا حكمه في ال... في الإسلام wato abinda ake cewa al'azan shine al'ilamu bi da holi waƙati salati bi alfazin makhsusatin wato a sanar da cewa lokacin sallah ya yi amma a yi amfani da waɗansu lafuzza wanda addini na musulunci ya tanada wannan shine ake ce da shi al'azanu a yare na musulunci amma idan a larabci aka ce al'azan ana nufin shela sanarwa shine al'azan wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين wato sai mai shela ya yi shela mai kira ya yi kira da babbar murya tsakankanin 'yan wuta da 'yan aljanna ya ce la'antar Allah ta tabbata akan azzalumai wato wannan shine mutsalakul azan wajen yare na larabci amma shari'a ta musulunci idan aka ce al'azan shine yin amfani da waɗansu lafuzza wanda addini na musulunci ya tanade su tun a farkon musulunci ila yau mina haza tun daga farkon musulunci har ya zuwa yau kuma har ya zuwa ƙarshen duniya da waɗannan lafuzzan za a dinga yin amfani ba za a ce ba an samu canji na yanayi ko canji na zamani ko canji na guri a zo da waɗansu lafuzza maimakin waɗancan wanda shari'a ta musulunci ta tanada wal iqamati sannan kuma wannan babe yana tattaunawa ne akan bayanin yadda ake tada iqama an gane ko to al iqama kamar yadda malamai suka ce afdalu min al'adhan an gane ko ita ta fi kiran sallah ta fi kiran sallah saboda littisali ha bisalati saboda ita tana haɗe tana haɗe da sallah na'am
والأذان واجب في المساجد والجماعة راتبة
to shi kenan malam ya ce wal azanu wajibun to shi kiran sallah yana da kwai fa'idodi yana da amfani sosai yana da fa'idodi na farko daga cikin wato amfanin kiran sallah za a sanarwa mutane cewa lokacin sallah ya shiga na farko kenan idan aka yi kiran sallah in mutum a kwance yake a cikin ɗakin shi ba salula ba mantar ba komai a gaban shi wanda zai gane lokaci ya yi yana jin kiran sallah to zai tabbatar da cewa to lokacin sallah ya yi in cikin dare ne haka inda rana ne haka don wata cuwa-cuwa da mutum yake yi in ya ji kiran sallah to zai tabbatar da cewa lokacin sallah ya yi sannan kuma na biyu yanda mutane za su yi haba-haba wanda suke so su riski sallah tare da liman a unguwa a masallacinsu na unguwarsu za ga kowa yana fama ya yi alwala ya kimtsa ya hoto daga cikin gidan shi a gan shi a masallaci kafin limamin ya tafi sannan kuma na uku yin kiran sallah da zaran ka ji kiran sallah a ƙauye ko a binni ka yi bulaguro ka tafi to ka tabbatar da cewa wannan ƙauyen ko wannan binni wato gari ne na musulunci an gane ko a farkon musulunci haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake idan ya yi bulaguro ya tafi wajen mutane na nufin zai yaƙe su to yana yin shiru har yaji har lokacin sallah ya yi idan lokacin sallah ya yi fa'in sami a zanen amsaka wa illa a hara alaihim ba da ma asubaha kamar yadda anas da malik Allah ta'ala ya ƙare da da shi ya faɗa idan annabi ya ji kiran sallah ya ji sun yi kiran sallah to zai ce wannan gari ne na musulmai a kyale su a shawo musu lafiya su ma sun kwaɗo sun yi wato sun yi a sun yi a mai ake ce mai da sun yi alliance an gane ko eh sun yi alliance su ma to amma idan bai ji kiran sallah ba to kuma ha sai a kai musu hari kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake a abubuwan shiga baki daya sannan kuma na gaba yana daga cikin fa'ida ta kiran sallah korewa shedan daga guri idan kana so ka kore shedan daga guri ko za ka yi wani abu mai mahimmanci to tarki kiran sallah kamar yadda hadisin abu huraira ya nuna wanda shi ma yana cikin sahihainin haka al'imamu malik ya kawo shi cikin maɓa idza nudiya bis salati adbara shaytanu wa lahu duradun hatta la yasma'a ta'zin an gane ko wato duk lokacin da za a yi kiran sallah za a yi shela to shedan yana gudu da baya yana taɓurka tusa ta yanda ba zai ji wannan kiran sallar ba to shi kenan in kaga shi ɗaya yana fama ya shiga ya dabula ta lissashi kawai ka afka kiran sallah yana daga ciki an gane ko sannan kuma wato yana daga cikin yana daga cikin fa'idodi na kiran sallah a ɗebewa ɗebewa kewa ga makwabta ɗebewa kewa ga makwabta waɗanda suke makwabta masallaci ne yan unguwa ga baki ɗayansu kowa ya yi shiru tsime yake lokacin sallah ya yi ana kiran sallah kowa daga cikin yan unguwa maza za a kowa ya yi ƙoƙari ya zo masallaci wane ba ni da ƙoƙari in je gidan shi mu gaisa shi ma ba ya da ƙoƙarin ya zo gidana mu gaisa amma kuma muna haɗewa fi baitin min buyutin lahi sai mu yi ziyara a ciki ka je ka sallah na je sallah mun yi sace guda ba mu haɗu ba muna sallah a unguwa ɗaya a masallaci ɗaya amma saboda waɗansu lokutan kwanakin da nake garin kai baka garin kwanakin da kake garin ni ba na garin rana ɗaya ce take haɗa mu da kai an gane ko to irin waɗannan abubuwan dukkaninsu yana daga cikin fa'idodi na wato shi kiran sallah din na'am wal azanu wajibun fil masajid wal jama'ati ratiba malam yace wato yin shela sanarwa da cewa lokacin sallah yayi wajibun wannan sunna ce mai ƙarfi a malikiya sunna ce mai ƙarfi fi haɗi ahalil masajid a cikin haƙƙin mutanen da za su yi sallah a cikin masallatai dukkan wanda za su yi sallah a masallaci to wannan sunna ne mai ƙarfi a yi kiran sallah kamar yadda mai mukhtasar ya faɗa ya ce sunnal azanu li jama'atin ɗalabat ghairaha an sunnanta kiran sallah ga jama'ar da wato take neman wata ta zo su yi sallah an gane ku dukkan wanda ya zamanto suna suna wani guri wanda ake so waɗansu su ji a yi kiran sallah don su zo su a yi sallah to wannan sunna ne mai ƙarfi a yi kiran sallah a wannan gurin shi ne kamar masallatai saboda masallaci ladan da liman ba za su ce ba kai ku rabu da su da Allah yau babu kiran sallah yau ni ma tun da dai na ga kwanan busa bani sadaka shi kenan yau babu zancen a ce an tsimaye su sallah kawai mai sallar mu tunda ba sa yin ihtirami na ba zai yi haka nan ba wannan doka ce wal jama'atin ratiba hakanan kuma an sunnanta kiran sallah sunna wanda take mai ƙarfi a cikin haƙƙin wato jama'o'i waɗanda suke na hamsu salawat aljama'atun ratiba shine irin gurin da ya zamanto ba a buga masallaci ba amma ya cancanci a yi mishi masallacin saboda matattara ce ta jama'a kuma tsakankaninsu da masallaci akwai nisa irin misali cikin likita cikin likita wanda za a ga cewa wani lokacin likita idan tana da girma ka huto daga cikin likita ka tafi masallaci gurin yana da nisa duk wanda ka gan shi a cikin likita imma dai wanda yake majiyyaci ne imma wanda ya je gaidawa imma wanda yake ma'aikacin an gane ko ko ma'aikata na likita ko wanda baya da lafiya ko wanda aka je gaida shi ko kuma mai jiya so waɗannan su ne 'yan likita to kaga a ce a kowane lokaci majiyyaci da ma'aikaci da shi marar lafiya wanda ya dan fara samun sauki ce kowane lokaci in za a yi sallah sai an fito daga cikin likita kur'inta wanda yake mai girma a hoto a je wani guri a yi sallah za ga abin akwai takurawa shi kuma addini na musulunci yuridu lahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra to ba laifi kafin a gina masallaci a dan shata wani guri a ɗan gyara shi a kawo tabarmi a shinhuda wannan guri ne na sallah ko idan jama'a suka zo lokacin sallah ya yi a yi kiran sallah ba laifi za a yi haka nan an gane ko ko irin wata a munasaba ta kama irin munasaba ta kama akwai abin da yake ya shafi ta'alim an gane ku bangaren koyarwa a sai ya zamanto an yi daidai da wato lokacin sallah ya shigo cikin bangaren koyarwa irin misali yanzu nan da muke shiga karatu na boko karfe uku da yamma wanda za mu karfe uku da yamma a nan ba ma fara kiran sallar la'asar ba yawanci waɗansu za su zo su wannan lokacin suna nan karfe hudu ta yi to a wannan lokacin ya zamanto an yi kiran sallah saboda 'yan aji ba ɗaya ba ne ake so su haɗu 'yan ajijjika da dama irin yadda ake so ne in lokacin lekirasiyon ya yi kowa ya fito go to idan aka yi kiran sallan nan shi ma so ne mai aka kowa in cikin kowane aji su fito a shirya a yi sallah a tare kuma a koma a ci gaba da karatu an gane ku? na'am
فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة ما لا وأما يج- المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج malam ya ce wa ammar rajulu fi khassati nafsihi amma mutumin da zai yi sallah shi kadai a karan kanshi mutumin da zai yi sallah shi kadai a karan kanshi saboda wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a to fa in azzana fa hasanun idan ya yi kiran sallah kafin ya fara sallar shi fa hasanun wannan ya aikata mustahabbi a wannan ba ana nufin idan ya yi kiran sallah ba zai yi sallah shi kadai a cikin gidan shi aje ya yi kiran sallah rana kai tsaka wanda sai a ce ma ya samu matsala a cikin gari ba a yin wannan kana zaune a cikin gari lokacin sallah ya yi kama kara ka tashi karfe ɗaya da arba'in da biyar ake sallah a masallacinku da ka tashi ka ga da hamsin ta yi kuma ko alwala ba ka da da ka yi su alwala ba za ka ce ba to bari kwaɗa kiran sallah a'a ba wannan ake nufi ba irin mutumin da yana cikin lambun shi yana cikin garaken shi ya tafi garkashi saboda ya ɗan yi wani gyare-gyare a can barci ya kwashe shi bai sani ba ya kwanta a ƙarƙashin bishiyar wani mangoro mai sanyi to da zahi ne dama da barci ya kwashe shi bai tashi ba ballantana ya zo cikin gari ya yi sallah da ya tashi sai ya ga lokacin sallah ya yi amma in ya ce ya zo gari ba masallacin da zai samu sallah in dai wannan sallah ce to ba laifi zai iya rangada kiran sallah shi ko kuma mutumin da ya tafi gona da damuna ne ya tafi gona ko tono ko noma ko wani aiki to lokacin sallah ya mai a can to shi ma fa in azana fa hasanun saboda hadithin abu sa'idin al-khudri wanda yana cikin sahihain haka al-imam malik ya kawo shi a matsayin asar an gane ko ya kawo shi a matsayin asar yana abu sa'idin al-khudri amma hadisi ne marfu'i ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya aba sa'idin wato ni ina ganin ka mutum ne wanda kake son wato yin zama a cikin busashi na lura da kai kana son ka zauna a cikin dabbobinka kuma a kullum so kake ka tafi can ƙarshen gari daji bakin karkara ƙauyayyuka ka zauna to idan har ka kasance a cikinsu su waɗannan busashen naka da dabbobin naka kuma lokacin sallah ya yi kuma kake so ka yi kiran sallah to ka ɗaga muryarka don ba wani wanda zai ji muryar mai kiran sallah mutum ne ko aljanne ko komai ne face sai ya mai shaida ranar tashin alkiyama to don haka saboda wannan girman darajar wannan fada'il nan na kiran sallah to idan mutum ya yi kwaɗayin shi yana cikin daji yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan lada ba laifi zai iya wannan kiran sallah din an gane ko kamar yadda hadisin Abu Sa'id din ya nuna amma a cikin gari ba za ka yi ba na'am wala budda lahu min al-iqama malam yace amma ba makafa dole ne mutumin da zai yi sallah shi kadai ba makafa dole ne ya tada iqama wannan akan huska wanda take da sunna ce sunna ce mai ƙarfi ta da iƙama an gane ku amma in ya zamanto mutum laisa min adatihi tarkuha wato baya daga al'adar shi ya bar ta da iƙama kawai wani lokaci sai aka yi kuskure ko wani ne ya ɓata mashi rai ko menene da ta kima ta yawa da ya zo kawai shi sai shiga sallar ma bai ta da iƙama ba yamanci sai bayan ya kare sallah yake kan gaba kan baya shi anya mako a cikin sallar wannan ya ta da ikama in dai ba da gangam ya yi ba shi kenan ba komai a kan shi an gane ko saboda ita sunna ce to ita kuma sunna idan aka barta sunna mai karfi idan aka barta ana yin sujada ne kabli ko idan aka yi kari a yi sujada ba'adi to don haka tunda ita sunna ce ba ta ɓata sallah an gane ko don haka sallah shi ta yi daidai amma in ya zamanto mutum ya ta hawanu biha yana wulaƙantarwa da ta da iƙama in ka mai magana ya ce ba wani hadisin da ya tabbatar da wajabcin ta da iƙama a kullum shi faɗan shi akan cewa tunda ba wajibi ba ce ba zai yi ta ba to a wannan lokacin sallar shi tana iya ɓaci a dalilin hakanan ɗin an gane ko shi da ya ce wala budda lahu min al-iqama ba makawa ga wanda zai yi sallah ko da shi kadai ne dole ne sai ya ta da iqama wa ammal mar'atu fa in aqamat فحسن وإلا فلا حرج وأما المرأة أما مچي idan za ta yi sallah a gidanta fa in aqamat idan ta tada iqama lokacin da za ta shiga sallah din fa hasanun ta aikata mustahabbi wato ta aikata abin da ake so ta aikata kuma mustahabbi ne mace idan za ta ta da ikama ta yi ta a ɓoye ta yi ta a asirce wala yundabu lahal ijihar wato ba a mustahabbanta mata ba wato bayyana wannan ta da ikamar wannan mustahabbi ne an ya kuna an ta kuna ikamatu hasirran ta da ikamata ta ta yi ta a asirce ta yanda ba wanda yake ji sai na kusa da ita wai kurahu lahal jihar jihali anna sautaha aura an gane ko wa rubbama kana fitna wa hadha in sallat munfarida wa amma in sallat fi jama'atin fa yasqutu nadabu anha wala tahsulu sunna bi iqamatiha lahum wa mithlu al mar'ati fi nadabi sirriya الرجل المنفرد ولا بد من الطهارة في الإقامة malam ya ce wa illa to in kuma hu ba haka ba ha ma'ana wa illam tuƙim an gane idan ba ta tada ba iƙamar fa to fala haraja babu laifi a kanta kawai ta bar da iƙamar da ta zo kawai ta yi ya shiga sallah ta shiga sallarta to wannan ba laifi a kanta لأنها إنما تركت مستحبا والإثم إنما يكون في ترك الفرائض لا في ترك المستحبات نعم ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في ثلث الليل في ثلث الأخير من أخير من الليل ما لن يتي ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح wato ba sallar da ake sanarwa da cewa lokacinta ya shigo shine ba a yin kiran sallah daga cikin waɗannan sallolin guda biyar kafin lokacin kowata sallah ya shiga illa subaha face dai sallar asubahi haramu ne mutum ya yi kiran sallar azuhur kafin rana ta karkata kafin rana ta karkata idan mutum ya kiran sallar azuhur ko a ce ya ɗan yi galaɗi ne ko wani abu makamancin haka in aka ga cewa ba wani uzurin komai ya ce ya sani karfe sha ɗaya ce tabbas yana da masaniya a kan haka ya ce amma abin da ya sa ya kiran sallah saboda so yake huta kasuwa in ya je kasuwa a can zai sallar shi ta azuhur shi kuma a kullum ana shi yake kiran sallah ya ce kan lokacin ya yi bai dawo daga kasuwa ba shi ya za ya muku yanzu kenan in lokacin sallah ya yi shiga za ya yi a ce to akar maka lahu malam ladan ai ka mance hikimar da ta sa ake kiran sallar eh fa'idar da ta sa ake kiran sallar ka mance ta za ka yi kiran sallar a zuru wanda ake yin ta karfe ɗaya da rabi ka yi ta sha ɗaya kusan awa biyu da rabi za ka zo mutum zai zo ya ta alwala ya zauna wani ka awa biyu da rabi har ba ya ba alwala uku an gane ko to ba wata sallah da ake yi mata kiran sallah kafin a tabbatar da shigar lokacinta face dai sallar asubahi an gane ko fala ba'asa an yu'azzana laha fi sulusil akhiri min al-layl malam yace babu laifi ma'ana fa innahu yusannu an sunnanta an yu'azzana laha ayi kiran sallah na asubahi fi sulusil akhiri min al-layl a kashi ɗayan shidda wanda yayi ragowa na dare idan ka kasa dare gida shidda kashi biyar ya tafi kashi ɗaya ya yi saura ko to a wannan kashi ɗayan ba laifi a yi kiran sallar asubahi kafin alfijir ya keto wannan shine waɗansu daga cikin malamai suka ce a cikin shi ne ake assalatu khairun minan naum waɗansu kuma suka ce a cikin kiran sallah na biyu ne shi kiran sallah na farko ana yin shi ne liyaquma liyastaqiza na'imukum hikimarsa shine mutumin da yake barci subhanallah mu ake ce mishi anago saboda wanda yake barci ya falka wanda yake barci ya falka mu dan dai anan yanzu ko da zahi ma ba kowa bane in ya tashi kafin ya tafi masallaci zai je shi ya wanka da soso da sabulu ya gyara jikin shi ya je masallaci yana kamshi wani in wani irin zahi ake in ya tashi kawai alwala zai ya tafi wani lokacin bakin shi da dan sauran saleba saleba ma bai goge ba da kyau zai je bakin shi yana wari a shiga masallaci da shi da wata yan share shi rigar da inda sahe ne ko kofar gida bai iya bahutowa da ita amma kaga ya zo masallacin unguwarsu da ita saboda gani yake yanzu cikin duhu ne in ya tashi zai koma ma ba wanda yake ganin shi shi kuma mutane ne yake yi wa ado an gane ko to wannan shine hikimar da ta sa ake yin wato a ake yin subhanallah saboda wanda yake barci ya falka sannan kuma wanda yake mai kiyamun lele ne wato ya san cewa hadari ya zo ƙarshe ya kama jikin shi in abin da ya mai saura yana da yawa to ya yi ƙoƙari ya cimma gurinsa kafin alfijir ɗin ya keto in kuma abin ba zai iya ba ƙarewa a wannan lokacin da ya ɗauka to ya yi ƙoƙari ya daidaita ya taka birki ya yi shafa'i da wutiri an ci gaba da abin daga wataran kuma an gane ko haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi na abdullahi dan umar wanda yana cikin sahihai an gane ko yawwara sai kuma na biyu shi kuma ana yin shi ne bayan an tabbatar da lokaci ya shiga kiran sallah na biyu shi ana yin shi bayan an tabbatar da cewa lalle tabbas lokacin sallar asubahi ya shiga to wannan kuma ana yin shi ne saboda a saboda waɗanda suke gida kuma su zo a yi sallah da su na'am wal azanu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
نعم نعم فإذا كنت في نداء الصبح زرت فإن كنت فإن كنت في نداء الصبح زرت ها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة نعم تشيكنا malam ya ce wal azan wato siffar yadda ake yin kiran sallah a malikiya saboda siffar yadda ake kiran sallah a kashi-kashi ce an gane ko kuma waɗansu sun tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da waɗansu ladanan shi akan waɗansu irin su abu mahazura a ladanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu na makka abu mahazura to siffar yadda ake yin kiran sallah shine Allahu akbar Allahu akbar an gane ku wato zai yi waɗannan guda biyu kenan sai ya ce kuma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah yace tsumma turajji'u bi arfa'a min sautika awwala marra sannan kuma sai ka koma faɗar wannan kalmar shahada da mafi ɗaukaka daga muryarka a farkon karo fatukarriru tashahhud wato ka tittisa wannan shaida ɗin wanda ta gabata ka ce ashhadu an la إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح yace to fa in kunta fi nida'i subhi zirta hahuna idan kana cikin kiran sallar asubahi ne wato bayan ka zo wannan ka ce hayya ala sala wato hayya ala sala ku yi gaugawa ku tattaro da hankalinku zuwa ga sallah ku yi gaugawa ku tattaro halummu ila salati ya jama'ata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ku tattaro da hankalinku zuwa sallah ya ku jama'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hayya alal falah wato ku yi gaugawa shi kuma ya zuwa samun babban rabo saboda samun rabo mai girma yana tabbata ne ga wanda yake cika farillai an gane ku saboda ba wani aiki da bawa zai aikata wanda zai ƙara mai daraja a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara san shi sama da ya aikata abin da ya fardanta mai a kan shi sama da bawa ya aikata abin da ubangijin ya fardanta mashi an gane ku haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi kudusi ya ce Allah ya ce an gane ko wato bawa na ba zai aikata wani aiki ba wanda shine mafi soyuwa a wajena sama da ya aikata abin da na fardanta mashi an gane ko a wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarabtuhu alayhi bawa na ba zai nemi kusanci ba zuwa gare ni na daraja ta hanyar aikata wani abu daga cikin ayyuka na alkhairai sama da abun da na fardanta mishi wato mafi soyuwa a waje na sama da abun da na fardanta a kan shi an gane ko? da aka ce hayya alal falah wato ku yi gaugawa ya zuwa samun babban rabo ita ce aljanna da ni'ima wanda take madawwamiya to idan a cikin sallar asubahi ne sai ce kuma as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يتي لا تقول ذلك في غير نداء الصبح وتكدك فدي ونن الصلاة خير من النوم in dai ba a cikin kiran sallar asubahi ba ne in dai ba a kiran sallar asubahi ba ne kan daga faɗa karka ce to ai mu yan unguwarmu a zuhur ma suna ƙailula ta sha biyu ta rana tunda dai suna barci kenan a nuna musu assalatu khairun minan naum an gane ko ko ka ce to mu ai yan unguwarmu bayan an yi azuhur saboda azuhur ana yin ta karfe ɗaya da minti goma kuma kar la'asar ana yin ta karfe hudu za a ga cewa wajen awa uku gare su ta hutu waɗansu guraren ana yin ƙailula ne ƙabilar zuhuri a waɗansu guraren kuma ana yin ƙailula ne ba da zuhuri an gane ko wannan waɗansu daga cikin wato malamai sun sa shi a matsayin kawai bi'a ce idan mutum yana gurin da ake yin ƙailula a bayan azuhur zai tafi wannan shine ƙailula ɗin amma yadda aka sani shine ƙailula lokacin da rana ta take tsakiya ana cikin garjin ranar nan mutum ya je ya huta kafin lokacin sallah ya yi to wannan lokacin sallah shi kuma wanda zai yi a wannan lokacin ita ce azuhur a wani gurin kawai dama da ƙailula in ka ce ƙailula barcin rana shine daga sha biyu zuwa lokacin sallar azuhur amma ba a san barcin rana daga azuhur zuwa la'asar ba amma a waɗansu guraren za a ga cewa daga sha biyu zuwa azuhur ba lokacin barci ba ne khasatan irin jami'at za a ga dama tashin sai karfe ɗaya ake tashi wani lokacin ko karfe ɗaya da rabi wanda kuna fitowa lokacin azuhur ya yi shikenan sai a shiga yi sallah bayan an gama sallar azuhur to kuma daga wannan lokacin ne lokacin hutu yake kamawa sai ka je ka yi ƙailula an gane ko to amma akwai waɗansu daga cikin 'yan wannan a dai na yawwara to wannan ba a yin shi a cikin wani kiran sallah in dai ba kiran sallar asubahi ba an gane ko to wannan shine yadda ake yin kiran sallah na'am
والإقامة وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wato kamar yadda kiran sallah laisa wato ba kala ɗaya ba ne kamar yadda kiran sallah ya zo shi ta huskoki wanda kowata huska ta tabbata to haka nan ita mata da ikama ba kala ɗaya ba ce an gane ko wato akwai irin wannan a cikin wato hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu daga cikin masu tada wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu iqama akwai waɗanda suke irin wannan tada iqamar akwai kuma wanda suke shigowa da ƙadaɗa mace salatu guda biyu an gane ko yace wal iqamatu witrun to ita kuma ta da igama ana yin ta mara ce mara ake yin ta mara ita ce yi uta bi alfaziha mufradatan ana zauwa da lafuzzanta mufradatan mufradatan ɗai ɗai ɗai ɗai da a zo da su in gane ku zai ce mi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al-falah qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to haka za zo da wato ita ta da ikama yadda ake yin ta kenan wanda ina ga shi ne ƙarshen baban nan na kiran sallah to amma malam a ƙasa ya kawo mana fa'ida yace yustahabbu liman sami'a almu'adhdhina yaqulu Allahu akbar an yaqula labbaika da'illah sami'a as-sami'un bihamdillahi ta'ala wa ni'matihi اللهم تفضل alaina وقنا عذاب النار a dukkan wanda ya ji mai kiran sallah ya yi zai fara kiran sallah ya ɗauki lasubika ya ce allahu akbar allahu akbar to zai ce wato na amsa maka wato mai kira zuwa ga bauta wa allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo da ɗoki wanda yake ɗoke da saƙon Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce ta sauka ne a haƙƙin masu kiran sallah ladannai zai ce masu ji wato sun fara jin wato saƙonka halin kasancewarsu suna masu cuɗanyawa da yaban Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ni'imarsa ya ubangiji ka yi mana fadala ka yi mana fadala ta shigar da mu aljanna ka kare mu daga azabar wuta idan bai iya larabcin bai faɗa da hausa an gane ko summa ya ƙulu mitsila ma ya ƙulu mu'azzin sai kuma ya faɗi kwatamkacin wato abin da ladani yake faɗa idan ya ce allahu akbar allahu akbar shi ma ya kwaikwaye shi amma in ya zo hayya ala salah da hayya ala falah wato zai ce shi kuma la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah saboda hikimar da ta sa shi in yace hayya ala sala yana kiran al'umma ne dandazo na jama'a ne su zo masallaci to kai kuma kiran su ne kake sai ka ce to la haula babu juyawa ga barin saban Allah ko babu tsinyi da dubara akan barin saban Allah wala quwwata babu karfi akan wato ɗokan sahani da zuwa yin alwalla da zuwa masallaci akan yi wa Allah biyayya illa billahi face sai da taimakon Allah an gane ko wato zai ka za ka faɗa haka la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah an gane to wajen faɗar as-salatu khairun minan nau idan ladan yace as-salatu khairun minan nau shi ma za a kwaikwaye shi a ce assalatu khairun minan naum ko ku a'a za a yi shiru ne a kyale ba za a ce komai ba tunda ita ba a rawaito komai ba ko kuma akwai abin da za a faɗa na'am masha Allah wannan tun karatu mu ne na gida ko na'am shi ne ce tun karatu mu ne na gida والدعاء حينئذ ترجى بركته وعند الزحف to amma wannan ba kowa bane ya ya tafi akan wannan ra'ayi an gane ko waɗansu suka ce ba za a faɗi komai ba والدعاء حينئذ ترجى بركته addu'a irin wannan lokacin ana ƙaunar samun albarkarsa وعند الزحف ونزول الغيث وتلاوة القرآن وما قال حين سماعه للمؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان وأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته a ƙarin innaka la tukhliful mi'ad waɗansu daga cikin malamai suka ce bai inganta ba summa yad'u bima sha'a min umuri dunya wal akhirah qala sallallahu alaihi wa sallam man qala hina yasma'u al adhana marhaban bi habibi wa qurrati aini muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kataba Allahu lahu alfa alfi hasana wa rafa'a lahu alfa alfi daraja ونقل عن الخضر عليه السلام أنه قال من قال حين يسمع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنغانيكو ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمي ولم يرمد أبدا an gane ko amma wannan da hadisi na kusa da ƙarshe da kuma wannan magana ta khadir alaihi salam wato kowace ba tabbata ba alhamdulillah alamun inda hu subhanahu wa ta'ala wa bihadha al-qadar kifaya